بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركم مو da sake haduwa a ainihin wato wannan dare na alhamis daren wato ainihin takwas ga watan shida watan jima'a al-akhirah hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 445 a ci gaba da karatunmu na wato nazim annuniya ta al'imam al-qahtani rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin bayani kan abin da ya shafi ilimi na at-tanjim za mu tashi baiti na ɗari biyu da goma ko da sha ɗaya. Ƙalan nazimu rahimahullah.
Ƙalan nazimu rahimahullah.
Faƙad istawa zuhalun wa najmul mushtari.
Faƙad istawa zuhalun wa najmul mushtari.
والرأس والذنب العظيم الشاني والرأس والذنب العظيم الشاني والزهرة الغراء مع مريخها والزهرة الغراء مع مريخها وعطار وعطارد الوقاد مع كيواني وعطارد الوقاد مع كيواني إن قابلت وتربعت وتثلثت إن قابلت وتربعت وتثلثت وتسدست وتلاحقت بقراني وتسدست وتلاحقت بقراني ألها دليل سعادة أو شقوة ألها دليل سعادة أو شقوة لا والذي برأ الورى وبراني لا والذي برأ الورى وبراني من قال بالتأثير فهو معطل من قال بالتأثير فهو معطل للشرع متبع لقول ثاني للشرع متبع لقول ثاني إن النجوم على ثلاثة أوجه إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقد الدهقاني فاسمع مقال الناقد الدهقاني بعض النجوم خلقن زينا للسماء بعض النجوم خلقن زينا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان كالدر فوق ترائب النسوان وكواكب تهدي المسافر في السرى وكواكب تهدي المسافر في السرى
ورجوم كل مثابر شيطاني ورجوم كل مثابر شيطاني لا يعلم الإنسان ما يقضى غدا لا يعلم الإنسان ما يقضى غدا إذ كل يوم ربنا في شان إذ كل يوم ربنا في شان والله يمطرنا الغيوث بفضله
والله يمطرنا الغيوث بفضله لا نوء عواء ولا دبران لا نوء عواء ولا دبران من قال إن الغيث جاء بهنعة من قال إن الغيث جاء بهنعة أو صرفة أو كوكب الميزان أو صرفة أو كوكب الميزان فقد افترى إثما وبهتانا ولم فقد افترى إثما وبهتانا ولم ينزل به الرحمن من سلطان ينزل به الرحمن من سلطان وكذا الطبيع فقد افتر وكذا الطبيعة للشريعة ضدها وكذا الطبيعة للشريعة ضدها ولقل ما يتجمع الضدان ولقل ما يتجمع الضدان وإذا طلبت طبائعا مستسلما وإذا طلبت طبائعا مستسلما فاطلب شواظ النار في الغدران فاطلب شواظ النار في الغدران na'am har yanzu madan yana cikin raddi da kuma bayani akan abin da ya shafi ilmu tanjim ko mu ce ilmun nujum to yana bayani kan wasu daga cikin masaukai ko nau'uka na taurari sai ce faqadista wa zuhlun wa najmul mushtari hakika da tauraron zuhl da mushtari dukansu daidai suke a gurin Allah matsayinsu guda inda kaga wasu na bauta ma zuhul wasu na bautawa mushtari kamar da muka yi bayani a baya har ya ce a takhafu min zuhalin wa tarjul mushtari wancan na bauta mushi wannan na tsoron shi kai ya cutar da su to duk ɗaya ne dukkan su bayan Allah ne wa kilahuma abdani mamlukani shine ce faqadista wa zuhalun wa najmul mushtari والرأس والذنب ده الرأس ده الذنب عظيم الشان wanda الذنب din yana da girman lamari a jahiliya shi suke kira zuzzuaba zu azzuaba wani tauraro ne wanda ba ma shi da hakika aka ce wahami da ra'as da zanab ba su kwata-kwata kawai wahami eh shine suke cewa mai zuzzanab shine mai abun da mai bindi da ake cewa kalmar mu a gurin zai ce mai bindi ko to wasu malamai suka ce zanab ba shi da asali sai dai kamar al'ada da ake ganin wani tauraro irin shef din shi kwanciyar shi sai a ce mai kaza ne to amma a ce akwai wani tauraro sunan shi zanab ko zuzu'aba suka ce ba shi da asali an gane ko da arra'as da azanab kaukabani mauhumani mauhuman an fahimta ko amma suna da daraja a gurin larabawa shine yace azimu shani wanda suna da girman lamari wazahratul gharra'u haka tauraron zahra mai hasken nan al-gharra mai haske asalin al-ghurru shine haske al-ghurratu afwan shine haske musamman haske na fuska asali gurra shine farin gashin nan da ke goshin doki jam'in shi sai a ce mutumin da ke da haske a fuska sai a ce al'agharru jam'in shi sai a ce al'ghurru mace sai a ce al'gharra'u inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu kaga fararan haske a fuska kenan to tauraron zahra sai kira ta al-gharra inda zahara sunan mace ne ko kenan sifarta ba za a ce al'agharru ba sai a ce az-zahara al'aghar ba za a ce al'agharru ba sai a ce al-gharra az-zahara ul-gharra to tauraron zahara wannan mai hasken ya yi daidai ma'a marrihiha tare da tauraron marrih shi ma yana cikin alkawakibus sayyara ya cikin alkawakibus sayyara tawagar da suke tare da rana wa utaridul waqad hakan nan utarid wannan me hasken shi ma alwaqad me haskakawa ma'a kiwani tare da kiwan kiwan shine zuhal kiwan shine dai zuhal suka mai suna biyu su kira shi zuhal su kira shi kiwan an gane ko to dukkan su matsayin su ɗaya dukkan su menene bayan Allah na duka haske ne gharra muka ce ta'anifi ne na al'aghar shi kuma al'ghurra shi ne haske a fuska da shi tauraron zahara aka ga yana da haske da ka sai siffanta shi da zarra to haka shi ma utarid sai siffanta shi da waqad waqad wato asalin aka ce wannan wakado ne mai ci da wuta amma ya tauraro ba wuta ake nufi ba nan hasken ne hasken ake nufi duk da kasancewar yakan zama wuta ga mi ga shaidanu masu zuwa satar ji yakan zama wuta ga taurari masu zuwa satar ji tunda Allah ya ambace shi da shihab shihab harshen wuta shine yula tauraron ba mamaki utarid yana cikin masu harbi din masu aman bama bamai ga ga shaidanu masu zuwa satar ji sama shi sai ya kira shi waqat an gane ko yace in qabalat wa tarabba'at wa tathallathat wa tasad wa tasaddasat wa talahaqat bi qiran in qabalat rana yake nishi lo idan rana ta tinkaro wa tarabba'at idan ta ci zango hudu cikin zangonni na wato ainihin buruj da take sauka a ciki wata sallasat ko ta ci zango uku wata saddasat ko ta ci zango shida wata lahakat bi kirani lokacin da take kusa da haduwa da wata akwai alkiran akwai alkiran wasu suka ce duk ma'ana su ɗaya wasu suka ce alkiran shine kusantar rana ga wata shine ai suke cewa rana ta kama wata waɗin rana ta kusanci wata sai hasken shi ya disa shi kaga wannan ya ci karo da ni da faɗin Allah ta'ala lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara Allah ce rana bai dacewa gare ta ta riski wata walal lailu sabiqun nahar hakan nan dare ba zai taba riga ya rini ba wa kullum fi falakin yasbahuna kowanne yana cikin falakin shi yana cikin haudijin shi yana gudanawa ba mai fita daga hurumin shi to daka shi wannan kiran din da yake magana akan shi suna cewa akwai wata marhala da rana take kasancewa tsakaninta da wata da kasance rana da wata da ƙasa sun kasance ala khabqin mustaqim asali ba sa haduwa a jere haka to a ce rana da wata da ƙasa su haɗu a jere to kaga hasken rana da zafinta sai ya rinjayi na wata duk da ba kusa da kusa suke ba a ganin ido ne za a ga kamar kusa amma tazarar da ke tsakanin su aka ce ya fi tazarar da ke tsakanin ƙasa da sama kuma an gane ku to amma daga sanda suka haɗu ala khaffin mustaqim haka suka haɗu akan sungula haka to rana na sama wata na santatta daga ƙasa yawwa kamar inda tsire za a inda kara tsincen tsire za a sa za a iya tsire su duka misali ne malam Idris idan a gane to idan suka kasance a wannan yanayin to duniya takan samu takan canza an gane ko takan ainihin wato shiga wani yanayi to shine suke cewa sai a yi dare biyu inda daddare ne hakan ya faru sai ainihin wato a yankin da dare ne a lokacin sai zama wata bai haske ba inda rana ne a yankin da ya kasance rana ce sai zama rana ba ta yi haske ba an gane ku sai zama rana ba ta ainihin wato yi haske ba shine za a samu atama duhu kenan atama na, na duhu to su misrawa da yake su kusan sun fi kowa amin, amintuwa da, da karban wannan ilimi na falak su suna ganin a yankin kahira duk bayan shekara ko ɗari uku ne sai hakan ta faru sannan akwai kiran ko iktiran suka ce kiran na rana da wata ko iktiran kuma shine na me tauraro ya sauka a manzilin da ba nashi ba akwai tauraron da shi yakan kamar tauraro waqad yakan sauka a manzili ne wanda ya kasance nari akwai manzil nari akwai manzil ma'i cikin wa'annan buruj din da muka ambata guda goma sha biyu idan tauraro ne waqad sai ya sauka a manzil ma'i to shi ainihin wato hasken shi ya disa shi in ba wakadu ba ne ba sakib ne kawai sai ya sauka a manzil wanda yake nari an gane ko to shi ma sai hasken shi ya ya disa shi shi kuma wannan suka ce yakan faru duk bayan shekara talatin shi yasa sai kaga kisfewar wata ya fi yawan faruwa akan kisfewar rana an gane ko suka ce musamman tsakanin ainihin tauraro na shi zuhal zuhal idan ya sauka a mizan mizan cikin wato innan buruj din in ya sauka a cikin shi to ana samun wato ainihin wannan akasin kamar dai yanda suka ainihin wato ambata ya sauka a kaus afwan ba mizan tauraro na zuhal ya sauka a cikin a cikin kaus to suka ce za a samu irin wannan matsala ne Allahu alam sai ce alaha dalilu sa'adatin aw shikwatin idan rana ta samu wannan matsalar ko wata ya samu wannan matsalar shikenan sai a ce akwai dalilin samun azurta ko samun taɓewa ko samun walwala ko samun wahala da rana ta kisfe kaga wannan al'ada ce ta jahiliya shi yasa annabi ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li hayati ahadin min al maut min an nasi wala aw li mautihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam bayin Allah ne su ma la sai ce baya yiwuwa wallazi bara alwara wa barani na rantse da wanda ya halicci halittu gabaki ɗaya kuma ya halicce ni to na rantse da Allah kenan hakan baya yiwuwa dan kaga ranar ta kisfe ko wata ya kisfe ba wai saboda wani alheri ko wani sharri da zai faru bane kawai dai Allah ne yake gudanar da wato ainihin jujjuyawar su tsoron Allah ke kama su shi yasa ya ce wa huma li khawfillahi yarta'idani sai su razana wannan razanar tasu ta haifar da rauni cikin gudanawarsu amma ba don wani abu zai faru a duniya na alkhairi ko don wani abu zai faru a duniya na sharri na haihuwar wani ko mutuwar wani ko kaskantar wani ko ɗaukakar wani duka wannan ba shi da alaƙa da canzawar tasarrufi da ke cikin taurari man kala bi ta'athiri duk wanda yake da ra'ayi akan ce kala bi kaza ya'ani nahaja nahjahu ya bi tsari to duk wanda yake da ra'ayin ainihin at-ta'athir ilmu at-ta'athir ko kace dama ilmu at-ta'athir shi haramun ne shin da yake ganin tauraro yana da tasiri a cikin canzawar rayuwa daga hali zuwa hali daga halin sauki zuwa halin tsanani daga halin farin ciki zuwa halin bakin ciki daga halin walwala zuwa halin kunci kar wanda ya tsammanin tauraro na da wannan gudanarwa to duk wanda ya faɗi haka fahuwa mu'attilun lishari wannan ya kore shari'a ya kore kaddara wanda bai da kaddara ba ai tubalin addinin shi ya ruguje ginshikin addinin shi ya karye shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya alakanta addini da kaddara ce duk wanda bai imani da kaddara ba da zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhudu na zinari Allah ba zai karba ba har sai ranar da ya yarda cewa annama asabahu lam lam yakul yukhti'ahu wama akhba'ahu lam yakun liyusibahu sai ranar da ya yadda duk abin da ya same shi dama abin ba zai kuskure mai ba Allah ya kaddara duk abin da ya rasa dama Allah bai zai same shi ba kaga imani da kaddara ke wanda yake ganin taurari ke jawo kaza bai imani da kaddara ba shi yasa su masu wa'annan akidin da wannan ilimin na tasirin taurari a gurin su ana iya canza tauraro kun san suna cewa kowa da tauraron shi kuma da ranar shi daga cikin kiranin da suke kawowa banda kiran tsakanin rana da wata da kuma kiran tsakanin taurari to akwai kiran ma na ranar mutum da ainihin wato ranar wanin shi ko watan mutum da watan wanin shi ko tauraron mutum da tauraron wanin shi kamar ya zamanto aure ne za a yi tsakanin miji da mata to suka ce idan ranar mijin da ranar matan ba su haɗu ba to za a yi ta samun kusufi idan watan mutumin da nata ko tauraron mutumin da nata wato ba su daidai da juna ba yauwa mutan indiya ko da china suna da har yanzu suna da ito ai da yake kasan su dama kusan wa'incan akidan daga gare su suka fito galibi duk kasashen da suka jima sosai a duniya zaga suna da ire-iren waɗannan afkar mu ne za ka gaje sai dai abin da ba a rasa ba ko to Allah ya samu dace fa huwa mu'attilun lishari wannan ya ya kore shari'a bai yadda da imanin da da shari'ar musulunci ba muttabi'un li qaulin thani ya bi wata magana ta daban qaulin thani ma'ana qaulin da ba na musulunci ba sai ce innan nujuma ala thalathati awjuhin lallai taurari wato halittar su da aikin su ta fuska uku ne jiya mun yi bayanin wannan a gurguje sai ce fasma maqalan naqid ad-dihqan ka saurari zance na wanda yake naqidi mai wato ta haƙiƙi annakdu a ilimin arud shine ka iya gano kurakuran wanda suka yi kuskure cikin auzanu cikin wato buhuru cikin kaza wato ka kware haka na iya gano ga inda aka yi daidai ga inda ba a yi daidai ba to ka saurari zance na wanda yake ƙwararren malami eh wanda yake mai ta haƙiƙi addihkan wanda yake gogaggi yana da tajriba asalin dihkan shine al-mumtali mutumin da ya cika da abu shi yasa sai ake cewa dahaqinatun nas dahaqinatul qaum sune manya wato mala'un mutane sai a kira su dahaqina haka dahaqinatus siyasa in jam'iyya gundarin manyan in jam'iyya sai a kira su dahaqina dahaqinatul baladi sune ahlul halli wal aqdi manyan mutane masu fada aji to in an ce dihqin ko dihkan a cikin addini ma'ana gogaggen malami wanda yake da khibra a cikin al'amura yana da ƙwarewa yana da experience yana da wato tajriba ya gwaggwada ya gani yau da gobe ya jima cikin lamarin kaga nan kamar ya yabu kan shi ko mata suka ce yabon kai jahilci to amma a nan gurin saboda dan ka karɓi bayanin shi sai ya gaya ma mustawa shi a gane ko so da yanzu wani yazo yana bayani sai ka ce to ya aka yi ya san da haka sai ya ce maka ina da digiri uku akan wannan mas'ala kaga da confidence zaka saurare shi ma'ana da da da yaqininka da da da gamsuwarka zaka saurare shi shi yasa ya faɗa haka ba wai dan ya nuna ne dan ya nuna girman kai ko jiji da kai ba sani in shi tun a farkon littafin mun ga cikin muqaddima yanda wato ainihin muka ga yana da kankan da kai ga ubangiji ina fata an gane wannan shi fasma maqalan naqid ad-dihqan ba'dun nujum zai fara bayani kan fuskoki ukun da taurari ke aiki wasu daga cikin taurari khuliqna zinan lissama yani zinatan lissama sai fidda ta saboda me darura shi'riya kuma wannan yana cikin mahasin na na ainihin darura shi'riya da bata da matsala shine fidda ta'ul marbuta ko fidda hamza da ta biyo bayan alif kamar alma'u a ce alma as-sama'u a ce as-sama yana ƙara ma mawaka daɗi an gane ku to haka ishi ma gurin ta'u to ba'dun nujumi wasu daga cikin taurari da Allah ya halitta ai ba wanda ya san adadin taurari sai ubangiji khuliqna zinan lisama an halicce su ne dan kwalliya ga sama dan kwalliya ga sama kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala qad zayyana sama ad-dunya bi masabih masabih jam'in misbah kaga fitulu ko ma'ana taurari masu haske shi yasa ai matar abul aswadi du'ali wata ran ta kalli sama sai ta ce ma ahsanu sama'i bata faɗa da kyau ba sai shi abul aswad da ya ji ta sai ya ɗauka abin da take nufi me ya fi kyau a cikin sama sai ce mata nujumuha taurarin mana ai taurari sun fi kyau a sama cikin tsakar dare ne ta fito ta ga yadda taurari ke walƙiya suke kai kawo suka ce ma ahsana sama za ta ce ma ahsana sama'a wato siga ta ajubiyya kai kyawun sama ya kai kyau shi sai ɗauka tambaya ce ta ji saboda mai wasalin da taimawa nunun na dhamma ma ahsanu sama'i sai ce nujumuha ta ce ni ba haka nake mamaki nake sai ce cewa zaki ma ahsana sama'a suka ce mafarin ma da ya kago ka'idojin na hau kenan ka zuwa ya ta kwaba idan cewa wata ran ma ya ji ta tana karanta suratul tauba ne واعلموا أن الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله سيتكرنتا ورسوله كغايب الناس أكتي الله يا برنت دغ مشركي ورسوله عطفي أكم بريء من المشركين kenan Allah ya barranta daga annabi sai ce a'udhu billahi wanda karan karatu ta ce ayi qur'ani musamman da babu wasali cikin qur'ani shi akai ma qur'anin wasali kuma yazo ya gyara mata sai ya ce to aje a kirkiro ka'idojin nahwu inji sayyidina ali shi ya umarce shi da yaje ya kirkiro ya tsara ya kawo sai na ali ya ce ma ahsana hadha an-nahwa alladhi nahawta daga nan sai ake cewa nahwu mafu al-muhim al-muhim anan gurin shi ne mai menene taurari ko wanda suke kwalliya ga sama masabih Allah ce wa ja'alnaha wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabih na farko kenan to da haka Allah ya halicci wasu taurarin don su zama kwalliya ga sama sai ce kaddurri kamar goals dur jam'in shi a ce durar ko durar gol nan garin me kuke jam'in gol ina dan gari idris da hausa a nan garin na ce yadda ka faɗa mu haka muke cewa amma kwanaki wani ya mun tambihi a nan zai ɗauki mummunan ma'ana shi wancan ɗin ku ƙasan agadastawa ne ba hausa ka rasa ma me suke da shi in ba hausa ba sai me kuma ba komi wannan abdulaziz goldin ma ba ku ce ai dai ku ce diamond to diamond shi kuma mai jami shi eh kuma diamond ma faransa ne diamond ma faransa shi ne diamond a da ingilishi sai a kara mai s shi yasa ma gold din sai na mai s kawai to sai ce kaddur kamar gold ne diamond fauka tara'ibin nisiwani da yake saman wuyayikan mata duk da kun ce wuyoyi ko gol da yake a wuya tara'ib jam'in wato ainihin tar'ib tar'ib shine kashin da kashi biyun nan na gefen wuya wanda in an ɗaura sarka suke hawa kan shi mazaunin sarka shine tara'ib jam'in shi an gane ku wani uruban atrabakum e shi tara'ib na abun ga na ƙashin haƙarƙari daga inda ruwan mace yake fitowa asulbu shi ne tsatso daban wannan shi kuma na wuya daban an gane ko to da haka kyawun taurarin nan sai ya kamanta shi tashbihi ne yayi da kamar yadda sarƙa ta zinari ko sarƙa ta diamond take hawa kan wuyan mace amma macen mai kyau taka misali kaga mata kan ta sa sarka sai ya ma kyau a idan ka ko to aka taurari suke kyau a sama ɗaya kenan wa kawakibun tahdil musafira fi sura sana akwai taurarin da suke shiryatar da matafiyi da yake cikin jirgin ruwa asura shine wato ainihin ruwa din asalin asalin ruwa jadwali na ruwa ce wani dan teku haka ko dan rafi to galibi wanda ke cikin ruwa alƙibla ta ku rikice mushi akan wanda yake saman tudu to idan akwai tauraron da idan an ga sun fito gefe kaza daga wata to alamar cewa ga inda alƙibla take in kuma gari ne yake so ya nufa to garin za a same shi a gefe kaza ajiya mun fara bayani bayan mun fara sauraron bayani tunda mu ba ni ban san wannan ilimin ba an gane daga su malam Idris e, mutan karkara suna da sani akan haka suna da tajriba saboda yawan tafiye-tafiye da zanguna da ake ɗauka ana tafiya ko kiwo ko wani abu makamancin haka to don haka akwai taurarin da suke shiryatar da mutane zuwa ga hanya shine jiya muka kawo ayar faɗin Allah ta'ala wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun Allah ya ce mutane sukan gane hanya alhittida nan ba alhittida'u ila alhaq la alhittida ila tariq as-sawab mutum ya gane hanyar da take ita ce hanyar da zai bi akan akwai alamomi na duwatsu sune alamat da ka hango dutse kaza to ka kusa gari kaza kenan to sannan akwai taurari kum yahtaduna mutane suna shiryatuwa su gane hanya da su su gane alqibla da su su gane lokaci da su an gane wannan ko akwai taurarin da suke jiya da muna bayani akan ilimi na ilimi na na taurari wanda yake ba shi da laifi muka ce akwai na ta'afir akwai na tasir to ilmu tasir shine ilmul hisab sanin wato ainihin abin da zai amfani al'umma daga wa'annan taurarin ba abin da yake shiga hurumin Allah ba shine na ta'asiri da yake haramu wanda ke kaiwa zuwa ga kafirci ko to shi na taisir shine na hisab a ciki akwai in tauraron da wato ainihin ilimin da za a gane daga taurari a san hanya ko a gano alkibula ko a gane lokacin sallah ko lokaci dare ya raba ko dare ya kaza ko na abu makamancin haka biyu kenan wa rujumu kulli musabirin shaytan sannan akwai taurarin da Allah ya halice su don jefo duk wani kangararren shaidani al-musabara dagewa to kaga kangarewa akwai dagiya ciki an hana shi an hana shi ya ce sai yayi yayi musabara kenan a aikin alkhairi ana buƙatar musabara musabara shine abun nan na da wahala amma ka nace sai kayi ana neman haka musabara to a shedanu anan saboda sata ji da suke zuwa shi yasa abin da yasa malam ya siffanta aikin nasu da musabara saboda an jefo wani yau gobe wasu sun koma kaga akwai dagiya ciki to daka Allah ya halicci wasu taurarin domin jefo duk wasu duk wani shedani da ya kasance kan gararre mai taurin kai wanda yake zuwa satar ji yauwa shine wannan yular hasken nan da zaka gani ya dauke ido babu haka shine a zance mafi inganci har yanzu abin na faruwa suna zuwa satar jin amma ana ana bugo su hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljanu sukan hau junan su wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan har su je zuwa sama ta daya idan Allah ya hukunta wani abu cikin abin da ya shafi kaddara amma ba sakon da za a kai mawa annabawa ba cewa kaza zai faru a gari kaza wani zai mutu wani zai arziki na saman can zai jiyo kalmar sai ya maza ya gaya mana kasan shi so da ya san da cewa akwai wannan yular za ta wani lokaci kafin ya gaya mana kasan shi yular ta halaka shi wani lokaci da cikin ƙanƙanin lokaci kun san suna da zafin nama ba kamar mu ba wannan ya gaya ma wannan wannan ya gaya ma wannan kafin wutar ta zo wani ya ruga ya ji ya gaya ma bokan da ya sa sa aiki amma sai bokan ya ƙara ƙarya ɗari akan wannan gaskiya guda ɗaya ko sai ya ƙara ƙarya ɗari to mun yi bayani wannan cikin karatunmu na kitabun tauhid ko to don haka wannan jifan da ake musu daga tauraro shine Allah ta'ala ya ce illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin sai taurara wato aljanin da ya je satar ji ya wutar tauraro wadda take mai tsananin zafi bayyananne ta biyo shi ta jefo shi kasan da ba su ba su haduwa da wannan matsalar daga baya ne da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanda da kansu suka faɗa cikin suratul jin wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i tace fa man yastami'u al-ana yajid lahu shihaban rasada zai tarar da wata wuta na dakon shi ta tauraro cewa anna la nadari asharru liman urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ba mu sani ba wannan bala'in da yasa aka hana mu jiyo komi ko wani sharri ne zai faɗo kan mutane ko kuma wata shari'a ce ashe ko shari'a ce ai ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da za a yi an gane wannan ai shi yasa zuwan annabi ya rage kasuwar bokaye da yawa domin a da ko da yaushe aljanu na kawo musu rahoto to yanzu jefo su ake shi yasa aka ce kake tarar da guraren da ya zama kamar tsohuwar rijiya ko wani tsohuwar bola ko tsohon kango an fi sa ran samun aljanu tan sanda aka je ko su nan suke faffada wani bai iya tashi to da yaga wani ya shigo babu azkar kuma sai ya tarabu ya ciki ya wub da shi shikenan sai mutum ya fita lafiya ya dawo gurgu ko ya dawo mai shagin ya hannu ko wani abu makamancin haka an gane wannan to shine wa rujumu kulli musabirin shaytan la ya'lamu al-insanu ma yuqda gadan mutum bai san gobe mai zai faru ba bai san me aka hukunta gobe ba ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut id kullu yawmin rabbuna fi shani domin ubangijinmu kowace rana yana cikin lamari da kaddara abubuwa kulla yawmin huwa fi sha'n fi shani yani fi sha'n wallahu yumtiruna al-ghuyuth bi fadlihi har yanzu yana inkarin tasirin taurari shi Allah shi yake saukan mana da ruwayen sama kuyut jam'in ghaib al-ghaib shine ruwan sama sai ya mai jami to Allah ke saukan mana da ruwan sama bi fadlihi da falalashi la nau'a awwa'in ba wai saukan taurarin awwa'u ne ba wala dabarani ba saukan taurarin dabaran bane awwa majmu'atun ce minan nujum wasu kace su hudu ne wasu kace su biyar ne hakan nan dabaran wato taron wasu taurari ne su ma guda biyar an fahimta kenan awwa ba sunan tauraro guda ɗaya ba ne dabaran ba sunan tauraro guda ɗaya ba ne jinsin wasu taurari ne kamar a ce family na wasu taurari ko to akwai su taurari guda hudu wasu sun ce guda biyar su ake kira awwa wanda wato nayira ne suna da haske sosai su ma wanda su suke biyo bayan sarfa a gurin gudana za mu zai ambaci sarfa a gaba ko wasu kuma suka ce awwa su ne wato ainihin warikayil asal su ne kamar kwankwaso ɓangaren kwankwaso biyu na al'asad shine wato barji na asad masaukin tauraro mai suna al'asad tauraron suka sauka sai zama kamar su ne kwankwason shi tunda ai tauraron na kama da zaki a gane addabaran kuma su biyar ne wanda su kuma wasu malamai suka ce a thaur suke sauka thaur wato manzili na thaur wanda wasu suka ce kuma su ne sanamu su suka haɗu suka bayar da tozo na shi sauro ɗin an gane ko? wasu suka ce abinda ake kira da dabran shine wani tauraro ne tsakanin asuraya da aljauza asuraya inda take sauka kusa da manzili na aljauza to a gurin ake samun shi dabran amma a ce majmu'atun ce minan nujo shi ya fi shahara an gane ko to daka Allah shi yake mana ruwan sama ba saukan tauraro na dabaran ko saukan tauraro na awwa ko taurarin dabaran da awwa ba saboda akwai daga cikin ahlul jahiliya da suke alakanta saukar ruwan sama da lokacin fitowar tauraron dabaran ko kuma lokacin saukar tauraron awwa shine wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya idar da sallah an yi ruwan sama sai ce Allah ta'ala ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi a cikin bayina akwai wanda ya wayi gari yana mai imani da ni inji Allah kuma ya kafirce ma abin da ake jingina ma taurari na gudanar da al'amura sai ce duk wanda ya ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi da aka yi ruwan sama sai mutum ya ce kai madalla Allah ya mana ruwa da falalar shi da rahamar shi to wannan fadaka aminun bi kafirun bil kaukabi hadisi ne kudusi Allah ce wannan to shi yayi imani da ni ba shi ba abin da ake jingina ma taurari na gudanar da al'amura an fahimci wannan sai ce amma wanda ya ce mutirna bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwa saboda bullowar tauraro kaza ko saboda boyewar tauraro kaza to wannan shi Allah ta'ala ya ce kafirun bi wannan ya kafirce mini mu'minun bil kawkabi yayi imani da saukan tauraron nan na awwa ko tauraron dabara an fahimci hadisin to dan haka Allah shi yake ruwan sama ba wai tauraron kaza ko yanayi kaza ke kawo ruwa ba duk da zaka ga yanzu ana yawan cewa kai August kaza August ana ruwan August kaza idan mutum yana nufin Allah na kaddara ruwan ya sauka a wannan lokacin wannan ba laifi ba duk da kuma ba ka kayyade ka zauna ka ce ai sai August za a yi ruwa a ba a Allah shi shigi ya ga dama August din ai ruwa biyu ciki sai September ya kama ya ta zuba ruwa an gane ko to haka shi Allah abin da ya ga dama yake yake tsa kuma yau da gobe ma ta nuna yanayi na canzawa domin Allah ta'ala shi ke rike da wato ainihin linzamin al'amura من قال إن الغيث جاء بهنعة أو صرفة أو كوكب الميزان دوان ديتي روان سما ينا سوكاني سبو دا هنعة هنعة شما وسط تورارين يقدابيو أما أنا كران سودا سيغر سونا نايا هنعة أسلي هنعتان أما هنعة كوي أكيتي سونا سماعا هكا أكجيو هكذا أفدا تو تورارين يوطن دا سكي أينهم واتو قدابيو آه wanda su ainihin wato hana tsakaninsu aka ce bai wuce kamar girman bulala ba shi yasa sai ake kiransu da sunan ɗaya ma asali taurari akwai tazara sosai tsakaninsu amma su sun kusa haɗewa da juna shi yasa ake kiransu hana wanda su bayan wucewar haƙa bayan wucewar haƙa suke zuwa amma saboda sun gaza wurin haske da motsi na haƙa sai a kira su hana'a an gane ko kamar an ɗan rage musu ƙarfi a sifarsu to duk wanda ya ce ana yin ruwan sama ne saboda tauraron han'a au sarfa ko taurarin sarfa ko tauraron sarfa tauraro ne guda ɗaya wanda yake nayyir mai haske ne shi kuma ala asali zabra bayan wucewar tauraron zabra yake zuwa suna cewa shine kunbul asad al-kunbu shine kamar jakar al'aura dabbobi suna da kamar jaki al'aura shi za gari yana da wata wani dan abun ga wata yar jaka da yake sa ta ciki yake wato zuke ta ta shiga ciki to su suka ce wato shi wannan tauraron daidai yake da kunbul asad asad shi wancan manzilin na asad ai akwai cikin sunayen manazilul kamar da muka ambata da manazilul shams guda sha biyu akwai al-asad to duka wannan takawul ne ba zai zo dai ya rugurguje zancen sa aristo duk su suka jefa mutane cikin wannan matsalar ilmin falaki da wasu dai sun kafurta akan wannan ilimin kwarai da gaske to duk wanda ya ce ruwan sama ya sauka ne saboda tasirin hana'a ko tasirin sarfa au kabil mizani ko kuma wato wani tauraro da yake sauka a manzili mai suna mizan ko wani tauraro mai suna mizan wai shine yake auna ruwan sama a ce za a yi miligram kaza za a yi kaza to duk wanda ya ce wannan tauraron ke wannan aiki fakadiftara isman hakika ya kirkiri ƙarya wa buhtanan da kiran wato sharri ya jingina ma wa ainihin Allah ta'ala ko ya jingina ma wannan tauraron wa lam yunzil bihi rahmanu min sultani Allah ta'ala mai rahma bai saukar da hujja akan haka ba ko Allah shi yake mana ruwa kamar yadda ya faɗa wallahu yumtiruna al-ghuyuth bi fadlihi da falalarsa yake mana ruwa wanda ya bada labari cikin ayoyi da yawa cikin alqur'ani mai girma Allah shi yake saukar da ruwansa to don haka duk da kasancewar zai iya yiwuwa cikin abubuwan da mutanen falak suke ambata a sami wani sababi daga cikin tauraro kaza in ya tsaya guri kaza a iya yin ruwa haka Allah ya kaddara in haka ne babu jayayya babu mushaha domin Allah ta'ala shine musabbibul asbab shi yake sababta ne yake sababta sababba tunda ai ko hadari wata ran za a ga hadarin kuma ba a yi ruwan ba wata ran a ga hadari a yi ruwa wata ran ka yi tsammanin ruwan ba zai yi yawa ba kuma ya zo ya yi yawa wata ran ka yi tsammanin wato ainihin zai yi yawa ya zo ya ƙi yin yawa ai akwai alamu in hadari ya taso daga guri kaza to alamar za a yi ruwa in ya taso daga guri kaza alamar ba za a yi ruwa ba sanyi za a ko wani abu makamancin haka kaga ai ba hadarin ne ke ruwan ba amma Allah ya riga ya kaddara abin ya faru saboda haka haga Allah shi ke ɗaukar rai Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam amma sai a ce wani ya kashe wani har shari'a ta zargi wani ya kashe wani haka Allah ya kaddara akwai sababi to akwai sababi na wato yanayi na taurari din amma abubuwan malam yana ishara nan zuwa ga wuce gona da iri da taba'iyyina suka yi sun wuce iyaka sosai in ilimin tabi'a dan har ta kai ma suna ganin tabi'a ce ke juya duniya falasifa an gane ko zai zo ya musu raddi a gaba sai ce waka zat ɗabi'atu lishari'ati didduha hakan nan ɗabi'a da mutane suke cewa ɗabi'a ke gudanar da al'amura wannan kishiyar shari'a ce duk wanda ya yarda da haka ma'ana ba shi ba musulunci wala qallama yatajamma'u diddani zai yi wuya kishiyoyi biyu su haɗu a guri ɗaya zafi da sanyi wuta da ruwa a ba rasa haske da duhu ba su haɗuwa guri ɗaya ɗaya zai tura ɗaya da ka mutum ya yi zurfi a ɗabi'a ƙarshe in ba sa'a ba shari'a shi ta zama labari in kuma Allah ya taimake shi shari'ar ta yi tasiri ya ƙi yarda da wa'incan abubuwan da ake faɗa wa idza talabta taba'i'an mustasliman in ka ce zaka nemi ilimin ɗabi'a ka miƙa wuya gare shi kaga sai ya ƙayyade da mustasliman za ka karanta ka ce a ya saba ma Qur'ani ban yarda ba amma wanda zai karanta ya ce eh of course eh duk abin da aka cin da dai bature ya bincike alar ra'asi wal jildi to fatlub shuwazan nari fil gudurani kana iya neman wato shuwazan nar harshen wuta da tartsatsun wuta a cikin gulbi in dai zaka iya nemo gaskiya cikin ilimin ɗabi'a ka miƙa wuya a gare ta to ka iya samo wuta a cikin gulbi zai yiwu zai yiwu cikin ruwa a samo wuta kenan ba gurin neman shirya bane ilimin falasifa Allah ya samu dace to da haka zamu zamu bar shi haka insha Allah sai mu tashi raddin da ya shiga na ilimin falsafa ilmul falasifatil ghuwati tabi'atun wa ma'adu arwahin bila abdan Allah ya samu dace karatu na sha takwas a gaibu